أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira annab sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa darasi na arba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'is wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano insha Allahu da yardar Allah madaukakin sarki muna kan gabar magana ne ta 60 a cikin wannan littafi magana akan sallah da kuma addu'a da neman gafara wa kafirai da munafukai haka ne ko hukuncin su a shari'ar musulunci وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين haramun ne a yi sallah ta gawa da kuma addu'a da neman rahama ga kafirai da munafukai saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun mun yi bayani dangane da munafiki karatun da ya gabata da sifofin munafikai la yahtaju ila al-i'ada ba sai mun maimaita ba Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada kai sallah ala ahadin minhum mata abadan ko ɗaya daga cikin su idan ya mutu kada kai masa sallah shi wa munafiki ka ce kafiri daman munafiki kafiri ne duk wanda ya tabbata cewa munafiki ne to ya tabbata kafiri ne musamman annifaq alladhi yukhrij sahibahu anil milla munafircin da yake fitar da ma'abucinsa daga hanya ta musulunci to Allah ya ce kada a yi sallah wa munafiki wala taqum ala qabrihi alfarma ma ta a tsaya a gindin kabarin munafiki kar ma a yi a tsaya a kabarinsa duk wanda aka tsaya kan kabarinsa ba ana yi masa addu'a ba har abada kuma Allah ce abadan wala taqum ala qabri yace innahum kafaru billahi wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli saboda sun kafircewa Allah ka gani ko munafikai kenan kuma sai rufe yace sun kafircewa Allah kafaru billahi sun kafircewa Allah wa rasulihi da manzan Allah wa matu wa hum fasiqun kuma suka mutu suna fasikai alfisku huna bi ma'ana al-kufr fasikancin da yake da ma'ana irin na kafirci saboda suna ɓoye kafircin su bayyana musulunci a baka wa sababu nuzulil ayati ma rawa abdullahi bin umar wa abuhu wa siyaqu lahu sababin saukan wannan aya shine dalilin abinda abdullahi dan umar da shi da babansa suka ruwaito siyakin zancen na ainihin wato umar din ne abuhu kenan lamma mata abdullahi bin ubay ibn salul umar yake cewa yayin da abdullahi bin ubay ibn salul shugaban munafikai ya mutu du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalli alai an kira masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yayi masa sallah jama'a ku jalayi akan wannan shugaba na munafikai na duniya gaba daya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da ya mutu sai aka kira annabi aka ce zai mai sallah hukumanta kuma da wannan ayar da ta gabata amma ɗabi'a irin ta manzan Allah da kamala da karamci da yakana da kau da kai ya fasan cewa munafikin ne amma kuma sai annabi ya amsa kiran ya zo kaga wannan riwaya tana nuna mana kiransa aka yi sai ya zo din فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه حتى قمت في صدري فأخذت بثوبه فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله ابن أبي ابن سلول يشي عند من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيع كم يتبتع yana fuskantar wannan gawa ta shugaban munafukai kawai umar ya ce hatta qumtu fi sadrihi sai gashi na tsaya a gaban annabi kaga abun mamaki ne ba wai ya tsaya a bayan annabi ba ai duk mai bin sallar gawa ba yana bayan liman ba jayyid to shi sai ya tsaya a gaban annabi kaga lalle kenan akwai matsala ya kamata gaban liman ai ba kowa ban da gawa tunda umar ya zo ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai isar da wani sako ne kowa ya yi shiru ya yi jigum ya ga abun mamaki kaga wannan shugaban munafukai ne gaba ɗaya ba wai munafuki ba ba a'a wato hamilu liwa'in nifaki wanda yake ɗauke da tutar munafurcin gabaki ɗaya yau gashi ya mutu annabi ya zo zai mai sallah umar ya ce kai ya ga an yi shiru ya ce kai ai sai ne magana ya ce sai na rike tufafin annabi bi kulli ihtiram da dukkan girmamawa ba wai fisga ba a'a ya rike wani abu na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya manzon Allah atu salli yanzu sallah zaka yi ala aduwillah ga wannan mutumin makiyin Allah wannan mutumin zaka yi wa sallah ya manzon Allah makiyin Allah wannan makiyin Allah kaga ashe ba laifi bane wanda yake makiyin Allah ne dan ka ce makiyin Allah ne ina duk munafiki maƙiyin Allah ne kuma duk kafiri maƙiyin Allah ne aduwillah ibn ubay ibn salul sunansa kenan wa qad qala yawma kaza kaza wa kaza bayan a lokacin ranar kaza da kaza ya ta cewa kaza da kaza a kanka mana labari ne ta bayarwa ka manta ya manzan Allah shi ya faɗa a magana kaza a kanka ka manta ya manzan Allah shi ya ce kaza a kanka ka manta ya manzan Allah shi ya ta faɗan maganganu na suka a kanka kowa dai ya yi shiru yana kallon ikon Allah su Umar ana magana dama anan abin da nake so ku lura da shi shi manafiki duk inda ya samu dama suka yake duk inda ya zauna sai ya yi suka abin da zai yi illa ma addini ko ya illa ma da'awa to zai ta ya faɗi kaza ya faɗi kaza sai dai ka ji ana ta jin zance yana tashi ashe munafiki yana nan yana ta kulle kulle da toye toye ashe duk sun ji sun yi hakuri sun zuba ido an kyale shi yace a'dudu alaihi qawlahu na yi ta irga masa maganganun da ya ta faɗa ya yi ta faɗa alaisa qad nahaka Allah an tusalli alai alal munafiqina ya manzan Allah ba Allah ya hana ka kai wa munafikai sallah ba wannan munafikin yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi ta irga masa sannan kuma ya ce ya manzo Allah ba Allah ya hana ka kai wa munafukai sallah ba kenan Umar ba da raɗin kansa ya gaya wa annabi wannan magana ba a'a yana tunatar da manzon Allah ne maganar Allah akan sallah wa munafukai wannan munafikin fa dan ubayyu dan salulu fa shi yake bi yana hanawa daidai da taimako idan za a kai wa sabban annabi taimako ko a bawa addinin musulunci taimako hanawa yake ce kan ku ba su la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu Allah ya ce walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakinna al munafiqina la yafqahun يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون a'a la tunfiqu ala man inda rasulillah shi yake shele yake faɗa ku daina ciyar da waɗanda suke kusa da annabi sahabbai kenan a daina ba su taimako a daina ciyar da su a daina agaza musu yanzu wannan masoyin musulunci zai faɗi wannan hatta yan fadduha sai sun baje sun watsi talauci ya sa su bar gurin annabi babu ya kore su shine Allah ta ce mai da martani walillahi na Allah ne ka ji wani irin uslubi malam na mayar da martani walillahi ya ce na Allah ne sai da ya fara tabbatar da mallakar ma tukunna kaza'inu samawati wal ardi taskokin dukiya na sammai da ƙasai gaba ɗaya na Allah ne walakin al munafiqina la yafqahun sai dai munafikai ba su da fahimta kamar ka ce wawaye ne dolaye ne ba sa ganewa shi ne fa yake faɗa ya ƙuluna la'in raja'ana da shi da abokanansa da almajiran suna cewa la'in raja'ana ilal madinati an yi tafiya ana dawa ce in muka dawo madina la yukhrijanna al'azzu min hal adal mafiya ƙarfi za su kori kaskantattu wato suna nufin annabi bako ne talakawa ne a ƙarƙashinsa su kuma su sune yan gari to su za su fitar da kaskantattu al'adallun yana nufin sabon annabi da manzan Allah din wannan mutum fa duk shi ya faɗi haka akan annabi shi yasa Umar yake cewa manzo Allah wanda ya faɗi wannan kai mai sallah la yukhrijanna al'azz min halazal sai nan ma Allah ya dada mai da martani walillahi al'izzatu nan ma yace walillahi na Allah ne al'izzatu ka san al'izzatu izza ɗaukaka buwaya kambama isa na Allah ne wali rasulihi da kuma manzan Allah ɗin walakin almunafiqina la ya'lamun sai dai su munafikai ba su da ilimi da Allah ku lura da uslubin qur'ani malam fasaha ta ubangiji da magana Allah yaquluna la in raja'na ila almadinati لا يخرجن الأعز منها الأذل آه يا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu sun faɗi magana ko sai Allah ya ce me walillahi khaza'inu samawati wal ardi sai ce me walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna suka sake faɗa la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azzu minha al adall sai Allah ya sake cewa walillahi al izzatu wa li rasulihi din da kuke so ku kora ولكن المنافقين لا يعلمون a cikin sentence biyu an gama jawabi ai malam munafiki bai yi ba to wannan sako ne ga duniya gaba ɗaya duk wani munafiki da yake faɗa da musulunci ko yake faɗa da addini ko yake ƙoƙarin yaƙar tafiya ta ƙwarai to ya sani cewa walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin har ma ga muminai gaba ɗaya Allah ya ba su izza kenan taimakon addini shi yadda addini gaba aikin Allah ne shi ya yi tawallin shi ya ɗauki nauyin zai taimaka wa addini fada da addini yaƙar addini sawa addini dutse a tona masa rami don ya kifa wallahi ba za a kai labari ba ba za a kai labari ba sai dai a yi ta yi zamani ne za a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi kuma sai Allah ya ta budawa ta wani bangaren kuma ko ba haka bane haka ruwa yake idan ka sa shi a leda ka sa shi a leda ka takura shi ka daure shi ka daure shi yana dauruwa ko tabbas yana dauruwa yana dauruwa amma an daurin yayi yawa sai ya buda ko ba haka bane ba fahimci karatun ba to haka al'amari yake Allah ganar da mu ba Allah ya ce kada kai masa sallah ba فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فقال استغفر, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قابا الله يا فتابا يا ka gafarta musu ko kar ka gafarta musu idan ka idan ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara ko da za ka nema musu gafara sau saba'in ana nufin ninki da yawa falan yakfir Allah lahum Allah bai zai taba gafarta musu ba Umar ne duk yake wannan bayanin annabi ya shiru fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya murmushi wa qala akhir anni ya umar manzo Allah ya haka yace ya umar ba ni wuri ka gani ya Allahu akbar ya ja aya ya yi bayani ya yi komai kuma duk abin da umar ya faɗa daidai ne ba kuskure ba ne amma akwai siyasa ta tafiya da kuma wata manufa saboda shi yana da ɗa shi wannan mutumin yana da ɗa ɗa babban kuma sahabi ya bi annabi to don ya kana irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwantar da hankalin ɗan dan ɗan shi ya nemi ayi manzan Allah ya zo ya neman masa gafara ya yadda cewa babansa yana kan kuskure ya ce to ya manzan Allah a neman masa gafara ko Allah ya yafe mai shi yasa manzo Allah ya ce da Umar akhir anni ya Umar dan matsa ka gani ba ni guri ya Umar ba ni wuri to ya za a yi Umar dole ya bada wuri kuma falamma aksartu alaihi da ya bada wurin fa Umar din bai daina ba sai ce yanzu manzo Allah sallah zaka yi wa wannan mutumin ai ya kamata malam ka karanta tarihin Umar ka san waye Umar Umar Umar Umar ibn al-Khattab rijal sadaqu ma ahadullah alai yace yayin da na yawaita masa kala inni khayyirtu fakhtartu sai maza Allah ya ce ya Umar zabi aka bani ba directly Allah ya hana ni ba zabi ya bani ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara ko ka je kasuwa ko kada ka je kasuwa idan ka je kasuwa ka yi laifi to shine maza Allah da kara Umar fiqhun ayar kenan zabi zabi aka bani fahtartu sai na zabu bari in yi masa din lish li maslahatin khafiyatin qad takhfa alayka ya Umar saboda wata maslaha a boye wadda wata kila ta iya buya gare ka ya Umar baka iya tuno ta ba قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر, فلن يغفر الله لهم وأن إتتي آية كنا يتي سيتي أعلم أني لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها يتي يا عمر دانا سنشيوا in na yi ƙari a kan saba'in ɗin nan neman gafara in na yi ta maimaitawa har ya fi saba'in ɗin nan za a gafarta masa to zan ƙara ɗin buri na ɗin a yafe masa kaga wannan yana nuna mana tausayin annabi jin ƙayin annabi ba burin manzon Allah ne mutum ya mutu ya shiga wuta ba in dai da yadda Allah zai yafe mai din da cewa yayi laifi dan yake Allah gafurur rahimu ne to annabi ya fi son a yafe masa to kai ma malam kai kokari ka zama mai yawan yafiya kaka zama mugu kaka zama maketaci kaka zama mai tsanani walau kunta faddan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin sauƙaƙawa sai ce inda zan ƙara in na ƙara ɗin za a gafarta musu to zan yi masa قال إنه منافق sai Umar ya sake cewa ya manzo Allah wannan fa munafiki ne ai Umar ya san wahalar da suka sha akan wannan mutumin ne wato ina so ku fahimci wani abu malam wannan fa fafata wanda aka yi fa da gawar fa a shimfiɗa gaban annabi da gawar a shimfiɗa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam so ina so mu ɗauki wani fikiwa a nan gurin idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa ya ba da dama wa sahabbansa idan sun ga wani abu da basu gamsu ba ko basu fahimta ba su nemi ilimi su nemi ƙarin bayani su tambaye shi su tattauna da shi ya kamata yanzu wani malami ko wani waliyi ko wani shehi ko wani akramakallah ya ce shi ba a masa tambaya ko a ce wai in ka yi tambaya to Allah zai kwashe maka albarka an je wani majalisi ana karatu ana karatu wani bawan Allah ya ɗauka majalisin ahalus sunna ne malami ya zuba karama ya zuba karama ya zuba ya karama har ta fi karfin kansa bari ya tambaya ai ba tambaya anan wallahi malam da yawa akwai wanda suke wa mutane karatu ba a musu tambaya wani an tambaye shi ya ce kai kai imani mu ma haka muka ji muka yadda kai ma ka to ba a yin haka a da'awa ta sunna ya jama'a in mutum ya ga bai gane abu ba itan baya haka qur'ani ya bada labari fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur haka Allah ya ce ku tambayi ahlul zikiri ahlul ilmi ahlul ma'arifati ma'abuta ilimi ma'abuta sani to wannan ita ce da'awa ta sunna yasa zaka ga inda ake karatun sunna bayan an yi darasi to sai a bada dama ai tambayoyi ina saboda daman sakon aina Allah ne kawai shi malami ko wakili ne daukowa ya bayani ya karanta ya fahimta sai gaya mutane in mutane ba su gane ba sai su tambaye shi in bai sani ba sai ce ayi hakuri zan dada bincikowa shi ma ya je binciko amma ba a zuwa ba mutane wata karama da ta fi karfin kwakwalwarsu a ce wai haka aka ji ana yi a je a yi a'a baya yiwa kun fahimci wannan to Allah ya dada ganar da mu Allah ya dada ganar da mu yace وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه استغفر الله من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يوم متمنن صلى a haka din annabi ya masalla da cewa ya san cewa munafiki ne Umar din kuma shi yake riwayar yake cewa wasallaina ma'ahu kuma muka bi annabi din muka yi sallah tare da shi eh na ai da mun riwayar ta Umar ne yace kuma muka bi shi muka yi mai sallah din wa masha sallallahu alaihi wasallam ma'ahu annabi yayi tafiya ya bi wannan gawa ta wannan munafiki fa qama ala qabri hatta furiga minhu ya tsaya a kan kabarin wannan mutumi hatta furiga minhu har sai da aka gama binne shi yana tsaye sun mansaraf sannan annabi ya juya ya tafiye shi Allahu akbar falam yamkus illa yasiran an gama wannan tattaunawa an gama wannan fafatawa an gama wannan aiki lokaci kaɗan bai daɗe ba hatta nazalatil ayatani min bara'a sai ga ayoyi guda biyu malam sun taho daga suratu bara'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أنا قمع ونا دا وچا آير أكدو غرد إتتا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم كوكي كوكركي kaga wannan zaɓi ce ko to haka aya take wannan ta biyun da muka faɗa babu ita a lokacin da aka yi wannan abu shi yasa annabi ya sallar dan na san yanzu wani zai miƙe kafa ce a to kenan za a iya wa munafikin sallah ayya ana gamawa ba a daɗe ba shine falam yamkus illa yasiran ba a jima ba kawai malam sai Allah madaukin sarki sai ya saukar da wannan aya din gata nan ko ayoyi ga sunan sai ce Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kar kai sallah ga kowane daya daga cikin munafikai in ya mutu har abada an daina an daina kar ai to ba zan ce ya kare ba dama manzo Allah ai baya baya ketar abin da Allah ya faɗa me yasa annabi yayi wancan na gaya muku hikimar saboda dan sa dan shi wannan munafiki gashi sahabi ne sannan kuma manzala sallallahu alaihi wa sallama zabi aka bashi فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق bayan wannan mutumin manzon Allah bai sake yin sallah kuma ga wani munafiki ba wala qama ala qabrihi hatta qabadahu Allah bai sake tsayawa akan kabarin wani munafiki ba kuma shikenan har Allah ya dauki ran manzo Allah bai taba yi ba kala fa ajibtu ba'du min jur'ati Umar yace ka daga baya wato sai nayi mamakin jur'a karfin halina da kokarina da na iya daurewa kowa yayi shiru na je na ga manzo Allah wannan magana cewa kar a yi na yi mamakin yi wayya aka yi nema ni na iya gaya wa annabi wannan yau ma izin a wannan rana wallahu wa rasuluhu a'lamu yace amma Allah da manzon Allah su suka fi kowa ilimi su suka fi kowa sani hakan akai Umar ya yanke magana ne akan cewa wannan mutumin munafiki ne saboda abin da ya gani na ayyukansa da kuma abin da ya cika da shi bai gyara halinsa ba kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya yi masa sallan nan ba wai dan ya wanke shi ne daga munafurcin ba ku fahimci wannan dan wannan yana da muhimmanci kana iya cewa wani munafiki idan ya tabbata da sifofi irin na munafiki din amma ba ka iya liƙa sunan munafurci ga mutum in sifofi na nifaka din ba su tabbata a kan shi ba sannan kuma wata mu'amala da wani zai yi da mutumin da yake ana ganin munafiki ne ko da wani babban mutum ne ko malami ne ko basarake ko wani mutum mai matsayi a cikin al'umma wannan ɗin baya wanke shi munafikin daga munafircin wani ɗin ya iya taku ne gashi munafiki ne amma in yayi wani kwanto a wani wurin wani abun wallahi sai ka ɗauka ya fi kowa ta kawa da tsoron Allah kuma yanzu ɗin abin da yake damun yawanci manyan mutane kenan su suna high table su manya ne sai Allah ijarrabe su da munafukai a ƙasan su masu yi musu zagon ƙasa na ƙasa ƙasa su suke iya fahimtar waɗannan mutane sa ce wani Allah ya bashi matsayi da daraja da ɗaukaka amma Allah ya jarrabe shi a ƙasansa akwai mutanen banza to yawanci waɗanda za su zo su raɓe a jikin mutum in ba mutum mai tsoron Allah ba ne to yana duba me kake so ne ya maka me baka so kuma sai ya maka to yawanci manya kuma suna son waɗanda suke kawo musu labari ai ranka ya daɗewa ne baya son ka ai ranka ya daɗewa ne ne mai son ka ai yana kaza yana kaza to duk mutumin da yawanci yana ɗebo labari yana kawowa kaga yana nufaka kenan shi yana gani ya samu fada a wajen wannan mutumin babban ko malamin addini musamman malamai na addini ko kuma manyan mutane masu mulki ko sarakuna ko na makamancin wannan sai mutum ya zauna wasu su yi ta kawo masa labarai ai ta kawo mai labarai ai ta kawo mai labari in ba mutum ya yi taka tsantsan ya nutsu ba in bai yi aiki da ilimin da Allah ya bashi ba za a hada ka hada da mutanen ka da yawa wallahi za a samu mutumin da yake mai kaunarka ne masoyinka ne amma ai ta kulle kulle ana faɗin maganganu a kansa wanda wannan abun ba haka bane daga baya ka mayar da shi abokin gaba alhali kuma masoyi ne gare ka shi yasa za ga kana nuna kauna kana nuna soyayya da biyayya iya biyayya ga wani a matsayinsa na jagoranka amma in ya zo ya yanka maka wani abun ko ya tafka ma wani abun sai kai kuka ka zubar da hawaye ka kasa fahimtar me ya faru to ba mamaki munafukai ne suka yi aiki akan wannan abu so yana da kyau kenan mu fahimci hikima ta zamantakewa kuma kowane mutum zaka zauna da shi ya kamata ka karanta shi ka san ya yake waye ne yake zaune da kai saboda Allah waye yake zaune da kai shi kullun abin da yake kama ya ɗebo maka maganganu ya kama duk wanda yake ɗabi'a sa yazo ya ce wane ya ma kaza wane ma kaza yayi wane ya ma kaza wane ma kaza yayi wallahi ka nisance shi in ba haka ba wallahi zai gangarar da kai ramu da ba lalle bane ka iya fitowa daga baya mutum ya zo ya yanke hukuncin da zai ciza ya tsace da ya sani bai ba wani ma ka yanke hukunci ka yi masa wata mu'amala mara kyau ya riga ya mutu ba daman ka je ka ce yafe maka so wajibi ne jama'a mu yi taka tsantsan da harka ta munafurci da munafukai kuma lalle ne mutum ya zama yana sa ido yana lura in an gaya masa abu to yi bincike a kai ko a gidanka ne babban yaya ya kawo maka labari akan wani abu to a yi kokari ana samun dan uba ana samun matsalancin matsala na yan uba wannan uwarsu daban wannan ubansu daban wannan uwarsu daban wannan uwarsu daban to idan wani ya samu yana da matsayi sai ya je ta sara ya ta sara ana samun iyaye masu matsala kaga mutum ya rike babban ɗansa ya rike shi maganarsa duk abin da ya faɗa baya tsallakawa alhali kuma wataƙila babban ɗan nan nasa yana da wata ɗabi'a mara kyau amma ba lalle bane iya fahimta amma yana mai biyayya ta fitar hankali za ga ko wani abu zai bayar a gida sai dai ya bayar ta hanyar babban ɗan shine zai raba wa sauran na'am yana da kyau inda imani da takawa a matsayin sanar babba ya wannan amma akwai manyan da ba su da adalci wani idan an bashi dubu ɗari biyu ya raba in Allah ya soya da in an ci sa'a sai ya raba musu dubu sittin ko dubu saba'in ɗari da wani abu kuma ya soke zuba akawun ɗin sai ya je harkarsa wannan yana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba so a matsayin ku na manya jagorori ka zamanto mai sa ido kana lura a gidanka uwar gida kullum tana kama labari ka yadda da ita ka amince da ita saboda da ita aka goga an daɗe tun ba a da komai da ita ake dan ka sake mata jiki duk abin da ta ɗebo ta faɗa maka akan sauran matanka ka yadda ba cewa ne ka karyata ta ka ce to za a yi bincike kuma kar ma ka bude kofar matan ka su rinka ɗebo labari ana gaya maka dan ku za a faɗa ka faɗa da iyalinka a gidanka wannan siyasa ce ta zamantakewa da rayuwa yana da kyau mu fahimta in mun yi wannan to za mu kubuta mu zauna lafiya ya ku yan uwana musulmi so a nan gurin Umar ya yi wannan ne dan saboda garanti da tabbas da yake da shi akan ɗabi'ar wannan munafiki cewa ga irin abin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi wani abu ne da malamai suke ce da shi istishab istishaban li zahiril hukumi zahirin hukunci ya tabbatar sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ne dan ya girmama ɗansa kamar yadda muka faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne wanda yake dama yana da siyasar zamantakewa manyan mutane baki za su zo masa waɗanda ba musulmi ba fa ba musulmi ba ne za su zo masa sun zo ziyara ko sun zo tambaya wani abu amma annabi yana girmama su in ya zo karɓan su dan waɗannan ɗan ba musulmi bane bare ce bari wulakanta su koyi musu kaza la baya yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a cikin sahabbansa idan aka ce yayi baki sun zo to riga ma canjawa yake sutura yana da babbar riga mai kyau wanda yake sa ta dan tariyar baki shi yasa sahabbai akan kawo annabi kyautar riguna a bawa shi riga mai kyau mai aiki babba wanda baya sa ta kullum dan me sai a ce ga wannan idan kayi baki ka sa ashe wannan yana nuna idan mutum zai yi baki a wani wuri to yana da kyau idan canje yanayi saboda bakinsa su zo su ganshi a cikin ni'ima wata rana wata rigar da Abu Jahm ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aiki ce Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta Allahu akbar yana sallah to tana da aiki da ado da kwalliya bayan an idar da sallah sai sai ya cire rigar nan ya dauke ta ya kyautar da ita aka ce wannan riga mai tsada mai matsayi ya rasulullah ya ce ba na da bukatar ta bana so ta shagaltar da ni a sallah aikin ta ya dame ni a sallah Allahu akbar ya ka gani mu yanzu da muke watsa manya manyan riguna aiki harkar wai kawai sa ta din da yayi la'alla ba mamaki ko ya dan kalli wani wuri a abin nan a jikinta ya ce ba ta gushe ba tana ɗaukan hankali na a cikin sallah na haƙura da ita gaba ɗaya bi kyautar da ita ya rasulallah yau ga al'umma ka waya suke ɗauka a sallah mutum yana sallah an bugo masa waya alo da Allah yi haƙuri ina sallah ne wallahi mala bare da gaske wani ya ce a gabansa a masallacin annabi ma karewa masallacin annabi ya ga wani yayi wannan kwabar an yi ruku'i ya yi ruku'i kiririm kiririm kiririm kiririm ya kasa hakura saboda kada ya samu miss call eh miss call fa is very wato wani wani abu ne wanda mutane ba sa ba a so a samu wayyo miss call miss call miss call miss call miss call ko ya soka hannunsa a cikin ruku'i alo afwan fi salam sai ya mayar ya danne ya ci gaba da ruku'insa ni ban ce ma balarabe bane ba yawa kaga ka duba kabilanci mal la ilaha illallah akwai wanda kuma an yi karan message waya yana cikin sallah ya ji karan kiririn message ya shigo ba zai iya hakura ba ina saboda khushu'i ya tafi malam wa yake sallah yake khushu'i sai wanda Allah ya zaba sai mu'minai alladheena fi salatihim khashi'un karan girrin din message message eh ya zaro ana zaman tahiya yace bari let him use the opportunity bari ya amfani da damar kyakyat kyakyat kyakyat ya daddanna ina sallah ina gama zan kira ka ya danna kyat ya sendin ya mai da wayarsa ya yi amfani da lokacinsa shi a ganinsa hasbunallahu wa ni'mal wakilu Allah ka raba mu da gafala Allah ka raba mu da rafkana Allah ka gyara mana halin mu an fahimci wannan ya ƴan uwana wannan hadisin bukhari ne fadda shi akhrajahu al-bukhari wa an-nasa'i wa tirmidhi wa ahmad duk sun ruwaito an umar wa ziyadatul ula wa thalitha wal khamisa wa thamina wa tasi'a ƙarin nan na farko da na uku da na biyar da na takwas da na tara duk na imam aman da tirmizi wa sahahu kuma imam tirmizi ce hadisi ne sahi wa ziyadat al-ukhra ƙare-ƙaren ƙarshe lil bukhari na imam bukhari ne illa sadisa banda ta shida fahiya li muslim a cikin riwayar muslim ne kawai walil bukhari min hadisi ibn umar da kuma riwayar bukhari amma ta riwayar abdullahi dan umar والزيادة الثانية للطبري كما في الفتح قال نوك طبري كما يدي ذو أتكين فتح الباري ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي duk waɗannan sun ruwaito shi wannan hadisin wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad duk sun ruwaito min hadis ibn umar a riwayar abdullahi dan umar wa hiya وفيه من الزيادة الثانية والسادسة أو أن الرواية أكوي قاري نبيو دنا أكو ناقيا مكو قارا قارا ندي إنه غا براكت براكت فكان بكا قدا بيو أتشين حديثا دك سنة ننزاو غنستو سوني مالا ألباني يكي نفي دان كس تشين يمانا لوكا شيشي سابانا بي منا تفصيلي منا تشرا مات ألبان إلمي إدام تيكوما يلسا فازي غني عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا, أبا طالب الوفاء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن عبي ابن أمي وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة وانا حديث جماعة أنا ركيو مفاينتش كيو مفاينتا magana ne akan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib Abu Talib baban Ali ibn Abi Talib kenan Abu Talib wanda ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ba a samu wanda ya rika shi kyautata masa irinsa ba ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai ce ne na ce musulmi ne ko ba musulmi bane wasu sun rufe ido sun ce musulmi ne da tunanin cewa nuna kauna ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girmamawa ga shi Abu Talib a ce shi musulmi ne to ba a cewa wani musulmi ne sai in tarihi da nassi ya tabbatar cewa shi musulmi ne da magana annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai kauna dai duk wani dan wannan zamani ko wani malami da ba wannan zamani ba dai bai kai dai annabi kaunar shi ba yi tunda shi kan babbansa ne a gidansa ya tashi a hannunsa ya rene shi to bari mu ji wannan hadisin me zai bayyana mana kai aiki da hadisi wa kulbi sunnati wa amal biha yi riko da sunna kai aiki da ita rabu da maganar malam wani a guri kaza ya ce kaza ai malam wani da aka zo karatu shi cewa ya kaza ai su wani suna da ra'ayin cewa kaza a'a yi riko da hadisin annabi ka faɗe shi a duk duniya a ko ina ne duk wanda ya gama ka ce ga abin da ya zo a riwaya abin da ya tabbata shin wannan bawan Allah musulmi ne ko ba musulmi ba sannan cewa musulmi ne ko ba musulmi ba ba shine abin da aka damu da shi ba me annabi ya tabbatar kun fahimce ni bai to wannan bawan Allah Allah ya kawo masa mutuwa haka rayuwa take dama innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai ma mai mutuwa ne kuma su ma za su mutu yayin da mutuwa ta zo masa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo dan ya tausaya kuma ya masa da'awa sai ya tarar da wasu manya-manyan kafirai na shawa a kewaye da shi to su ne manyan garin dama kuma abokanansa ne idan an ce ma abu talib a garin makka fa su ne makka sannan su abu jahal da abdullahi ibn abi umayya ta bin al-mughira duk iya same suna kewaye a gefensa saboda sun san kusancinsa da manzan Allah sallallahu kuma sun san irin kaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa da yanda yake wa manzon Allah kauna ba mamaki manzon Allah ya zo yayi wani abu akan sa a zo a ce ma ya kammala da kaza wallahi malam mutanen nan sai suka zo suka kewaye mutumin nan gashi yana hargagin kamar zai bar duniya mutuwa alamun mutuwa sun zo masa suka kewaye shi kar ku manta waɗannan mutanen manya-manyan kafirai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa bai ce komai ba sai ya ce ya am innaka a'zamun nasi alayya haqqan ya kai baffana kai ne kafi kowa girman hakki a kaina wa ahsanuhum indi yadan kuma kai ne kafi kyautata min ka duba malam la ya'rifu al-fadla illa zawu haka malamai suka ce ba wanda ya san falala sai ma abucin falala butulu shine wanda za ka yi mai mutunci amma bai san ka masa mutunci ba amma wanda aka yi mai mutunci ya san mutunci ka duba sayyidina abubakar ya kyautata wa mutane hatta a lokacin jahiliya wallahi idan kafirai suka zo za su yi rashin kirki wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko za su yi kirki rashin kirki wa musulmai suna ganin abubakar su ce kash akwai matsala abubakar yana wurin ba za su iya yi ba saboda ya musu mutunci abubakar duk abin da ya yi wa wani wanda ba musulmi ba zai iya mai da martani ya masa abu na ba sai ce wallahi abubakar da ba dan abin da kai min tun a lokacin jahiliya ba mutuncin da kai min tun a lokacin jahiliya ba wallahi da nayi kaza amma ba zan iya yi ba ya jama'a mu'amala tana da kyau malam mutum ko aqida ku ba ɗaya ba ko addinin ku ba ɗaya ba kyautata mai makocinka ne baya son ka la'alla bambancin sunna ya hada ku da shi la'alla bambancin addini ya hada ku da shi la'alla bambancin siyasa ta hada ku da shi la'alla bambancin ra'ayi ya hada ku da shi la'alla ƴaƴan ku sun taba fada an samu rashin jituwa la'alla mata sun shiga tsakanin ku ka yadda a matsayin ka na mai zuwa makaranta mai sauraron ilimi ka yi amfani da wannan gaba kana kiyayya da wani na kusa da ka yadda ka yi ko da baka son sa kyautata masa yi hakuri kyautata mai bashi taimaka mai in bai da lafiya a asibiti ya ga kai ne na farkon zuwa idan yana bukatar agaji kai mai ka taimaka masa ka duba ba manzo Allah ba yahude ne yake zuwa yake zuba datti da kazanta a gidan annabi idan yayi shara sai ya tattaro wannan shara ya ta zuba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da karfin da zai iya hana shi yana da su umar za su je su bubbuge shi amma ya hakuri ya kyale shi wata rana Allah ya jarraba wannan mutumin da rashin lafiya annabi yana jin labari kwana ɗaya kwana biyu ya ga an daina zuba dattin nan sai kewaya ce ina wane aka ce ai ba da lafiya ce ha ba shi yasa kishi bari je gaishe shi ina ya tafi ya je har gidan ba yahude ustaz ba yahude yanzu ni da kai aka ga wani ya je gidan wani ka je gidan wani wanda wani a ya kuma kai abu ne arni ne ha akwai babu mu'amala daban take kai mu'amala sai manzo Allah ya je ya ce na dade ban ji duriyar ka ba dan abin da aka saba ana yi ana yi ba a ganshi ba ce ba ni da lafiya ya muhammadu ba lafiya kaga lafiya ko ai sai da ita ake alheri sai da ita ake tsiya annabi ya gaishe shi gaisuwar kawai ko bai ce komai ba wallahi da awa ce malam ba abin da ya kai sunna daɗi ko wato duk abin da ake faɗa cikin sunna sai ga akwai abin da zaka tsinta sai za ka ce mutane ku zama ahlus sunna ku huta wallahi daɗi daɗi amma ka ka kaka bawa kanka bid'a sai ka ji gaba ɗaya ka tashi cikin bakin ciki da damuwa wallahi malam in kana karanta sunna malam sai ka ji wani lokacin ka ji ma kaman ba a nan duniyar kake ba an kai ka can an dawo da kai nan yau an ce kaza yau an ce kaza masha Allah ni'imar annabi kenan bayan ya bar duniya ana ta jin moriyarsa shine sirrin ba lalle ne ka gane ba kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo ka duba fa ina so ku lura da wani abu wato magana annabi malam akwai albarka a ciki mutanen nan suna zaune a wurin annabi a wurin wannan bawan Allah duba duk da cewa ba musulmi bane ba ko da yake bai kamata faɗa ba sai nassin ya faɗa ko amma ka duba irin siyasa da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai baffana kai ka fi kowa haƙƙi a wajena a cikin mutane ba komai faɗi haka din kuma kai ka fi taimaka mun wala anta a'zamu alayya haqqan min walidayya ce wallahi ya baffana kai din nan ka fi haƙƙi a kaina sama da iyayena aminatu da abdullahi to me kake nema sama da wannan kai kafa haƙƙi a kaina sama da iyayena don me bai haɗu da mahaifiyarsa ba sallallahu alaihi wa sallama bai ganta ba da wayo ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaifin shi koda yana cikin ciki ai mahaifin sa ya rasu ai tafiya yayi bashi da cikin sa shi mahaifin annabin bai taba ganin sa ba shi ma manzo Allah bai taba ganin mahaifin nashi ba ka duba yadda Allah ya jarrabi annabi wala amma yanzu kai ne fa a ce kawai gari babanka bai taba ganin ka ba kuma kai din ma baka taba ganin babanka ba kuma haka Allah ya ga dama ya zaɓi annabin ya ajiye shi a haka ɗin amma kar ka ɗauka wannan wani abu ba komai ba komai don ka zama maraya ba komai marayu nawa ne suka jagoranci duniya marayu nawa ne suka yi abin alheri a duniya ba komai Allah zai kare ka Allah zai taimake ka Allah zai agaza ma Allah zai yalwata maka to a nan gurin me yasa annabi ya faɗi wannan saboda wannan din shine a matsayin uba shine uwa shi yasa aka ce manzon Allah ya tashi fil yutni cikin maraici amma ka tambayi maraya labarin rayuwar marayu eh tambayi maraya ya baka labarin rayuwar maraici yanzu din tambayi wani abokinka wanda yake maraya ne bai da kowa ya baka labarin irin kwakwa da yake ci musamman irin wannan zamani waɗanda ba su da iyaye wahalar da suke sha sai dai taimakon Allah ya ce faƙul la ilaha illallah tsarabar da zan baka ya baffana ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah ita ce kalmar da zan tsaya maka in maka shaida a wajen Allah kullun la ilaha illallah nake so ka faɗa ka bar ni sauran wani abu sai manzon Allah amma malam kai in ba shi ba wai sai faɗi wannan magana to jama'a na so ku lura da nabu ai muna ganewa ko idan da musulmi ne annabi zai ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah kuma zai ce zan tsaya maka ita a wajen Allah ashhadu an la ilaha illallah guda biyu ne akwai wanda musulmi zai faɗa dan ya cika da kalmar shahada wannan ba ita muke nufi ba amma abin da zai da karfafa maka da yace zan tsaya maka a wajen Allah me yasa yace zan tsaya maka a wajen Allah dan saboda bai taba yin wani aiki na musulunci ba amma ya bawa annabi wato wato wato wannan kaman ka iya cewa ko wata alfarma ko wani abu da annabi yake nema ya faɗi kalmar kawai la ilaha illallah ai wannan kalmar nake gaya maka tana da tsada ai ba kowa ne yake faɗanta ba ai kwarai da gaske faqala abu jahal annabi yana rufe baki abu jahal yana zaune yana fuci yana kumbura da abdullahi ibn abi umayya din nan ya abu talib ya abu talib ka duba yana kwance bai da lafiya da cidan nan a targabu a millati abdul muttalib yanzu zaka kyamaci hanyar babanka abdul muttalib za ka watsar da addinin iyayenka ka zo ka bi addinin wannan yaron muhammadu manzo Allah ya daɗa maimaita ce ya ammu qul la ilaha illallah ya bafa na ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka a wata riwayar uhaju laka biha inda Allah zan tsaya maka a wajen Allah suka sake cewa ya abu talib ya kai abu talib za ka kyamaci hanyar babanka عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوردها عليه من زال bai gushe ba yana ta bujiran masa wannan kalma ka ce la ilaha illallah su kuma ce kakka faɗa ka ce la ilaha illallah su kuma ce kakka faɗa kakka kyamaci addinin iyayenka dan ku gane malam ga inda aka samo asali duk wanda ka ji yana magana an mai magana musulunci ko suna ce addinin iyaye ni ni bu za a ruba mu da abin da iyaye da kakannin mu suke yi ba abin da aka tashi kasan hasan a wannan zamanin malam akwai wanda wai suka mai da wani abu wai hujja wai malam ka zo ka jawo mutum aya ka ja masa hadisi ka duba ayoyin da ake ja dalla dalla amma mutum to mu duk iyaye da kakannu ba wanda zai isa raba wanda sai dan gargajiya gargajiya gargajiya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana aw ta'ar qalu bal nattabi'u ma wajadana alayhi aba'ana Allah ya gama bayani ai yace daga cikin mutane akwai waɗanda in an ce da su ku bi abin da Allah ya saukar sai su ya mu za mu bi abin da iyayenmu da kakanninmu suka zo da shi aba'ana shine Allah yace a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayen nan nasu ba su da hankali ba su hankaltan komai ko ba akan shari'a suke ba a ɗaya har Allah ce a walau kana shaytanu yad'uhum ila adabis sa'ir yanzu ko da ko iyayen nan nasu shedan ne yake kiran zuwa ga azaba ta sa'ira kawai sai a rufe ido a kiyabu alqur'ani a kiyabu sunnan manzon Allah wai a ce abu addinin iyaye kai cewa kai ka bi addinin iyaye ko ka bi addinin Allah da manzon Allah me aka ce ka bi akwai inda aka taba cewa wani ya bi addinin iyayensa akwai ah ba haka bane so duk wanda yake ce maka wai ka ba addinin iyayenka addinin iyayenka ka ba addinin iyayenka in sun dace da Allah da manzon Allah idan iyayenka ba su dace da Allah da manzan Allah ba sai a yi musu addu'a Allah ya ganar da su amma ka bi abin da Allah ya da manzan Allah ya ci to kun ji inda aka samo asalin abi addinin iyaye abu addinin iyaye Allah kara iyaye girma Allah kara iyaye karama Allah kara iyaye daraja Allah kara iyaye daukaka Allah ya sa su gama lafiya Allah sa musu albarka Allah ya taimake su ana musu cikakken biyayya idan sun bi mai duka mai sama Allah kenan suka bi kuma magana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma in sun kauce waɗannan to sai ai musu addu'a ba a bin su sai ai musu addu'a Allah ya ganar da su ga annaban Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ai baban shi ba musulmi bane guma ya dola masa yace tafi ya je ya talla yace sai ya je ya sai ya je ya zama yana bautar gumaka shi annabi yana kiran sai ya dawo yana kiran baban nashi ya dawo musulunci shi kuma yana kokarin ya dora shi akan bautar gumaka je karanta cikin suratul maryam je karanta cikin suratu al-an'am daga irin yadda aka yi annabin Allah bai kafa hujja da cewa ga abinda babana yake bi ba ya kamata kai ka zo ka bi abin nan tsaye da gemu ka abin na wallahi babana ya ce kan tsira to babanka ya ce ka tsaye da gemu annabi ya ce ka tsaye da gemu ya za a yi to aqida dai ta Muhammadawa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi kowa ko duk mai san annabi manzon Allah ya fi kowa ko ba ka bane ba fadainahu bil arwahi law kana yuftada wa kullun bihi ba'da ad-dalalati ihtada mun ba da fansar mun ba da rayukan mu duka dan mu fanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama a kashe mu gaba daya annabi ya rayu wannan shi yafi kyau lauka na yufta da a ce za a yi haka ɗin wa kullun duk wani ɗan adam da ka sani bihi ba'da dalalati ihtada da manzan Allah ya shiryu bayan da ya bata da mutane suna cikin bata amma zuwan annabi ya haskaka wa mutane hanya ashe magana annabi ita ake fifita kuma shine girmama annabi din ina fata ana fahimta shikenan suka ce karka bar addinin iyayenka wa yu'idu yana ta maimaitawa أن له تلك المقالة حتى قال أبا طالب آخر ما كلمهم السيد أبو طالب أكرشي أبن دي فدا هو على ملة عبد المطلب يتشيني كم كان هنير عبد المطلب بايا كان هنير مسلنشي وأبا أن يقول لا إله إلا الله أبو طالب يتشي بزي لا إله إلا الله با يكي فدا قال لو أن تعيرني لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع la qarartu biha ainak Allahu akbar kaji abin da dattijo ne yace kash da ba dan kada qurayshawa su aibanta ni ba shi Abu Talib yake ga annabi da ba dan kar qurayshawa su aibanta ni su ce na dauki addinin yara ba kuma su ce abin da ya dauke ni nan faɗi la ilaha illallah wannan tsoro ne kar a ce na zama matsoraci la qarartu biha ainaka da na faranta maka rai da na ce la ilaha illallah dinnan amma ina ba zan faɗa ba don kar a ce na zama matsoraci Allahu akbar Allahu akbar to sai mu dakata anan saboda yanayi na lokaci wani sati sai mu cika abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh